الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun littafin sunan abi dawud a majalisinmu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna shidda ga watan zulhijja hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 92 gomiya tara da biyu a cikin kitabu kitabul manatik ma'ana bangare mai bayani akan hukunce-hukuncen aikin hajji kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine idza hara amruka bainat natayn wa lam tadri haythu al-khata was-sawab فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب إذا حار أمرك فتنتين إذا حار أمرك بين اثنتين إذا حار أمرك بين اثنتين فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب يقود النفوس إلى ما يعاب wannan ɗaya daga cikin magabata ne yake baka mahuta a lokacin da ka shiga a cikin shakka dangane da al'amurra guda biyu shine sai ke cewa idza hara amruka baina thnatayn wa lam tadri haythu al-khata was-sawab yace ka shiga kankwantun al'amura guda biyu baka san wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba sai yace ga mahuta fa khalif hawaka fa innal hawa yaqudu an-nufusa ila ma yu'abu ka bi bangaren da zuciyarka ba ta so domin ita zuciya so da yawa tana jan mutum zuwa ga abin da yake mummuna inna nafsa la'ammaratun bisu'i abin da ya sa na bude karatu da wannan baitin shine a kwanakin baya an yi ta bayani malamai sun yi ta bayani akan wata application da ake ce ma tebewa wanda a jiye-jiyen nan na ga sanarwa kuma a yau na ga ƙarin sanarwa akan cewa wannan application kin masu ita sun rihe ta ana gane da kyau ko masu application kin sun rihe sun tsere da kudin mutane kenan ya kasance danhwara ce aka yi to ko da na ga wannan sanarwar farkon abin da ya fara zo mini a kai shine da a ce waɗanda suka fada a cikin wannan application ke sun yi aiki da wannan ka'idar ta da'ama ya ribuka ilama la ya ribuka duk abin da kake kwankwanto baka san halaccinsa ba da haramcinsa to ka bar shi yi alkhairi da sun yi aiki da wannan ka'idar da wannan da na sanin batami ba batami ba bata zo musu ba shi yasa na buɗe karatu da wannan baitin إذا حار أمرك بين اثنتين ولم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب أدل لك تندى kake kokonton wannan abin shin ya halatta ko bai halatta ba to kada ka bi son zuciyarka ka bi kishiyar son zuciyarka domin son zuciya so da yawa tana jan mutum zuwa ga abin da yake shine ba daidai ba yanzu wa'azin da malamai suka yi ta yi na jan kunnai akwai wanda suke cewa ma su malaman ga komi ya shigo sabo sai sun ce haramun ne akwai wanda suka ce haka da an samu wani cigaba sai malamai su ce haramun ne to ga cigaban inda ya kai ka wannan shine cigaban mai haƙar rijiya ko yan magana suka ce idan ba a yi sharar masallaci ba a yi ta kasuwa kudin nan da kasa cikin tebewa ba ka yi sadaka da su ba sun je ami sun je a banza kuma ba ka da lada sai zunubi domin allah ya ce dukiya tasa ce don tana tasa ce ma ya ce daga cikin abin da zai tambayi mutum la ta zolo kadama abdin yau malkiyamati hatta yus'ala an arba'in daga ciki wa an malihi min aina ta sabahu wa fi ma'amfaka ina ka samu dukiyar ina ka sanya ta ce ma allah za ka yi cikin tebewa kasa ta tukun wannan jan kunne ne don gobe irin wannan al'amuran da suke shigowa a tsaya a yi taka tsantsan wallahi akwai wani ɗan saurayi da na ga yana bayani shi ba ma a bayani na addini ba ne ke kawai a bayani na rayuwa ne ya ce bari in baku in gaya muku ya ce wallahi babu wanda zai yin kuɗi ta hanyar irin wannan application kin da ake hudowa a kwanakin baya ba a yi data robo ba ina robon yake yanzu ya tsere ko ba a yi kiripto ba ana ta samun kudi ta kiripto kin ga suna abubuwa da yawa ake ta yi ta wannan shi ne kenan allah mulkin sarki ya tsare mu na imaninmu duk abin da ke sa wannan shi ne mutuwar zuciya da son kudi ido rihe allah ka raba mu da wannan za mu tashi babun fil ikrani babin da ya zo dangane da al-ikran ko kuma al-kiran duk ana cewa haka nau'i na biyu na hajji shine mutum ya zo da niyyar hajji da umara a lokaci guda shine al-iqran ko kuma al-qiran a darasin da ya wuce mun ga al-ifrad ne mutum ya zo da niyyar aikin hajji shi kadai malam yace haddathana ahmad ibn hanbal qala haddathana hushaym akhbarana yahya ibn abi ishaqa wa abdul aziz ibn suhaib وحميد الطويل عن أنس بن مالك أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا اتناج من ظن الله ينا لبيك da hajji da umara gaba ɗayansu ya kula yana cewa labbaika umratan wa hajjan labbaika umratan wa hajjan ma'ana ya Allah na karɓa maka da niyan umara da hajji da niyan umara da hajji wannan kenan shine iqranikin حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها يعني بذي الحليفة manzo Allah ya kwana a Dhul Hulaifa inda ake ɗaukan niyyar ihramin hajji daga Madina hatta asbaha har sai da ya wayi gari thumma rakiba sai ya hau abun hawansa hatta idza stawat bihi ala albaida'i har sai da wannan taguwar tasa ta daidaita da shi akan baida hamidallaha wa sabbaha sai ma Allah godiya yayi tasbihi wa kabbara yayi kabbara thumma ahalla bil hajji wa umra sai yayi dauniya ta hajji da umara wa ahallan nasu bihima mutane ma suka dauniyan su falamma qadimna amara an-nasa fahallu lokacin da muka zo sai ya umarci mutane su walwale ihramin su bayan sun yi umara don ba su zo da hadaya ba su hatta idza kana yawmut tarwiyati ahallu bil hajji har sai da ranan takwas na watan dhilhijja tai sai suka dai sai suka dau niyan hajji wa nahara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sab'a badanatin bi yadihi qiyaman manzon Allah ya soke raqumma guda bakwai da hannunsa a tsaye qala abu daud alladhi tafarrada bihi ya'ni anasan min hadha alhadith annahu bada'a bil hamdi wat tasbih wat takbiri wannan shine abinda anas ya bambanta da da sauran ruwayoyi na wannan hadisin shine ya kawo alhamdu wat tasbih wat takbiru summa ahalla bil hajj حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن يتي ناكسا تيتا رد علي إنجي براء ناكسا تيتا رد علي لوكة منظر الله يا دوراشي ya jagorantar da shi akan ya je Yaman wajen jihadi qala sai ce fa asabtu ma'ahu awaqiya sai na samu wasu ukiyoyi ma'ana kudi tare da shi falamma qadima ali min al-yaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala lokacin da ali ya zo daga yaman ya zo isko manzon Allah a makka sai ya ce wajadtu fatimata رضي الله عنها قد لبست ثيابا صبيغا نشغو وجن فاطمة سين اسكوتا تنا سنية تفافي صبيغا وند سكي أرنا سو معنا ما سو أدو وقد نضحت البيت بنضوح كما تايي فاما داكي turare shine na duh wannan yana nuna yana daga cikin sunnan matan sahabbai idan mazan suka yi balaguro suka dawo suna mi suna shiryawa kenan ya dawo daga balaguro isko matar shi ta yi ci ado hatta yayyafa ma daki turare daki na ta kamshi faqalat sai ta ce malaka ma'ana anan akwai kalimar da aka shahi shine da yazo isko ta ta ci ado kuma daki da turare sai mata inkari ya ce ki da kika zo a wajen hajji shine za ki ci ado har ma ki sa turare faƙala sai ta ce malaka rasulallah sallallahu alaihi wasallama kad amara ashabahu fa ahallu shin baka san da cewa manzon Allah ya umurci sahabbansa ba da su walwale ihrami bayan sun yi umara ai shi yasa kaga na yi ado kuma na sa turare dan ba a cikin ihrami nake ba qala yace qultu laha sai na ce mata inni ahlaltu bi ihlalin nabi sallallahu alaihi wasallam ni nayi niyya da irin ihlali ma'ana da irin niyyar da manzon Allah yayi in haji da umara yayi niyya haka ne in haji kawai yayi niyya haka ne qala yace fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai na zuma mahaikin Allah fa qala li sai ce kaifa sana'ata ya kai faƙala sai ce kultu a halaltu bi ihlalin nabi na ɗau irin niyyar da ka yi ana gane da kyau ko kinan shi ya zo daga yaman ne isku su manzon allah makka to yana shigowa makka sai ce na yi niyya irin niyyar da manzon allah yi in manzon allah yi niyyar hajji da umara lokaci guda to wannan ita ce niyyata in hajji kawai niyya shine niyyata da ya gaya wa manzon allah haka sai manzon Allah ya ce masa fa inni qad suqtul hadiya wa karantu ni na zo da hadaya shi yasa dole na yi niyyar hajji da umara a lokaci guda ba zan yi walwale ihrami na ba qala yace fa qala li sai ce mini in har min al budni 67 ka yanke tagowi raƙumman da ka zo da su domin hadaya ka yanke 67 da 67 au 66 ko a 77 ko 66 wa amsik li nafsika 33 sai ka aji ma kanka 33 au 34 ko kuma 34 wa amsik li min kulli badanatin minha bad'a kuma kowace raƙuma ka yanke ka hudda mini wani tsoka na nama nata ana gane da kyau ko wannan a wannan shekarar manzo Allah ya zo da raƙumma masu yawa kuma an yi daidai shi ma Ali ya zo daga Yaman da raƙumma masu yawa to shine wannan raƙumman da aka yanke sai manzo Allah ya ce nashi da aka yanke duk wanda aka yanke a ɗebo mishi tsoka a kawo mishi don saboda ya ce malamai suka ce wannan hadisi dalili ne akan ana son mutum idan ya yi layya ko hadaya ya ci daga naman wannan rakumin nasa misali in ka yanke rago biyar to kai kokarin tabbatar da kowanne rago ka ci mi kowanne rago ka ci nasa nama ana gane da kyau ko kuma akwai wata sunna shine a ranar sallah babba ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin abinci sai ya dawo daga mi daga idi kuma mafi yawanci hadisai guda biyu ne guda ya nuna sai ya dawo daga idi yake ci guda kuma ya nuna in ya dawo daga idin ma bai ci sai daga naman layyar tasa ba san ko ana gane da kyau ba to shi sa wasu malamai su ce in kana so da ka dawo ka ci in kuma kana so ka bari sai an yanke ragon naka ka ci daga me daga ragon naka akwai wata al'ada da ake anan sai ake sai dai hanta ana gani da kyau ko da zuciya ko ni hanta dai na sani lokacin an gomu akwai wata tsohuwa da an fara sai a sha mana kai hajjiya ta ce ai sauri a kamata anta azumi take har yanzu bata karya ba ita dai sai ta ci antan nan to a asali ba dole bane sai mi sai anta kun ba dole bane sai ka ci naman mi ragon in dai ka dawo daga sallah kana iya ka ci amma in ka ce ka jira ka ci daga ragon shi ma babu laihi ka yi sunna ana gane da kyau ko kuma wannan ya shafi masu layya ne kawai kai tuzuru da baka yi layya ba kamin ka je ka narki abincin ka sai ka koshi sannan ka sai wannan shine sunna ha ana gane da kyau malam benyamin ka a tona ba asiri ai ba ka layya ko shi layya mai digi yake son yi ana gane da kyau ko layya ta halaba da yake son yi na san ba zai samu yin waga layya ta sunna ba to a takaice dai wanda baya yin layya kamar da ya tabbata a littattafan fiqihu irin su ar-rawdul murbi' da irin su zadul mustatni da irin su me yake da suna a littattafai na fiqhul makarin ana gane da kyau ko dukkaninsu malaman mazhabobi sun yi tafaki akan sunna ce kuma sunna akan wanda ya layya ana gane da kyau ko kenan wanda ya layya ba dole bane ka ci abincin ka kokoci sannan ka je wannan shine magana mafi inganci wallahu ta'ala a'lam mala yace haddathana usman ibn abi shayba haddathana jarir ibn abd al-hamid عن منصور عن أبي وائل قال قال الصبي بن معبد صبي بن معبد ياتي أهللت بهما معا نادوني ينهج دا عمر دكانسو فقال عمر هديت لسنة نبيك أيكو أنشر يدك إلى سنة النبي كما أنا كايدي لسنة النبي حدثنا محمد بن قدامة بن أعين وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي وائل قال قال قال الصبي ابن معبد كنت رجلا أعرابيا نصرانيا ناكسا جيمتني بكوي كما بنساري أنا قال لك بكوي نيكما ني ميبين الدين كريستانشي فأسلمت sai Allah ya tarhama gumbata nono sai na musulunta fa ataitu rajulan min ashirati yuqalu lahu hudaym ibn thurma sai na zo a wajen wani mutum daga cikin dangina da ake ce ma huzaym fa qultu lahu sai na ce masa ya hanahu ya kai dan uwan ma'aifina inni harisun alal jihadi ni ina da niyan zuwa jihadi ina da kwaɗayin in je jihadi wa inni wajattu alhajj wal umrata maktubaini alayya kuma na samu labarin cewa hajji da umara wajibi ne a kaina fa kaifa li bi an ajma'ahuma to har ina iya in hada hajji da umara a lokaci guda in yi musu niyya guda in yi su qala sai ce ijma'ahuma wasbah mastaisar min alhadi eh kana iya ka hada su ko kuma ka hada su kuma sannan ka samu hadaya ka yanka ma'ana ka samu abin da zaka yi hadaya da shi ranar layya fa ahlaltu bihima ma'an sai na dauniyar hajji da umara tare falamma ataitu al-uzayba lokacin da nazo a wajen uzayb sunan wani wuri ne da yake da ruwa masu daɗi sai ake ce masa uzayb ana cewa ma'ul azb to wuri ne mai ruwa masu daɗi to sai ana cewa uzaib sai na zo a wajen wani wuri da ake jima uzayib laqiyani salman ibn rabi'a wa zaid ibn suhan sai salman ibn rabi'a da zaid ibn suhan suka haɗu da ni wa ana uhillu bihima jami'an ina tare da niyan hajji da umara gaba daya fa qala ahaduhuma lil akhar sai ɗaya daga cikin su yace ma gudan gudan ma hadha bi afqaha min ba'irihi wannan balarabe in yana so ya nuna kai wawa ne sai ce maka ma haza ma anta bi afqaha min ba'irika ana ganin da kyau ko ai kai kai da raƙuminka ba amma san wani wani hankali ba ana ganin da kyau ko ma'ana baka hira raƙuminka hankali ba yabo ne ko fallasa baka hira raƙuminka hankali ba a kenan fallasa ne ko me suke nihi abin da ya yi bai yi daidai ba na wai haɗa niyyar hajji da mi da umara kenan sun masa inkari na wannan haɗa hajji da umara da yi ƙwala sai ce faka an na ma'ulkiya alayya jabalun ya ce da suka faɗi wannan maganar kamar an shewa mini ko an ɗora mini ƙaton dutse ma'ana kaina ta yi girma ana gan da kyau ko ka san akwai jin nauyi kaga kana bisa kan daidai kawai a ce maka ba mi bane ba daidai bane misalin ibn hazm ya shigo masallaci ya zamna ce aka ce masa kai tashi baka san manzo Allah yake an shigo masallaci ba ba a zauna sai an yi nafila sai tashi raka a biyu wataran kuma ya shigo yayi kabbara zai yi sallah sun ce kai baka san da manzo Allah ya hana sallah a wannan lokacin ba sai ce to ran na an ce mini in na shigo in yi sallah yanzu kuma na zo zan yi sallah ko ba an ce kai in yi ala ga da kyau ku ya ce wannan shi ya yi dalilin fadawarsa neman ilimi ya ce kenan in dai ba na nemi ilimi ba za a yi ta tawuliliya da ni wannan ya ce mini haramun ne wannan ya ce mini mi halal ne amma in na nemi ilimi fa a zan iya gane daidai zan iya gane kuskure to shi ne ya ce kamar an ɗora mini katon dutse da suka faɗa mini wannan magana sai na zo na haɗu da hatta a saito umar ibn al-khattab har sai da na zo na haɗu da umar bin khattab fakultu lahu sai na ce masa ya amiran mu'minina ya kai shugaban mumunai inni kuntu rajulan a'rabiyyan nasraniyan ni na kasance a da mutum ne ba kauye ba nasari wa inni aslamtu kuma na musulunta wa ana harisun alal jihadi kuma ni ina kwaɗayin jihadi wa inni wajadtu alhajj wal umrata maktubain alayya kuma na samu cewa hajji da umara wajibi ne a kaina fa ataitu rajulan min qaumi fa qala li ijma'ahuma wadbah mastaysara min alhaji sai nazo wajen ɗaya daga cikin yan uwana sai yace mini ina iya in hada su kuma in yanka hadaya wa inni ahlaltu bihima ma'an sai nayi aiki da wannan magana tasa na dauniya sai aka yanke sauran magana yanzu kuma sai na gamu da wasu mutane guda biyu suka ce mini ai abun da nayi ba daidai bane فقال لي عمر رضي الله عنه سي عمر يتمني هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم أن شريت دكي لسنة النبيك kenan ya samu mi ya samu sunna kenan abin da ya mine ne daidai ne wannan babban darasin da zamu ɗauka a nan shine kada da kaga mutum ya yi abu ka yi gaugawar cewa mine ne kuskure ne in ba kana da tabbacin abun ba da kuma tabbacin madogararsa akan wannan abu musamman in ɗalibi ne mai neman ilimi shi yasa wani daga cikin masu hikima ke cewa wa kam min a'ibin qawlan sahihan wa afatuhu min al-fahm istaqimi yace mutun nawa ne zai rika inkarin zai rika aibanta wata magana alhali maganar ingantatta ce sai dai matsalar ta shine bai fahimci maganar bane mutun nawa ne zai inkarin abu alhali abun daidai ne matsalan sami ne shi bai fahimci abin ba don bai fahimta ba kenan mi ba daidai ba ne ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan haka kuma wannan yana namuna a takaice dai a duk lokacin da kaga mutum ya yi abu kamin ka zarge sa kami ka tambayi dalilinsa ana gane da kyau ko ko kuma ka iya tabbatar da kai a hafa bi zalika shay'i ilma kamin kai inkarin abin ka san da kana da tabbacin cewa ka san abin ciki da waje ana gane da kyau ko domin alimta shay'an wa ghabat anka ashiya'u ka san wani abu wani abu baka san shi ba wa fawqa kulli dhi ilmin alim حدثنا النفيلي حدثنا مسكين عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة قال سمعت ابن عباس يقول حدثني عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن خطاب يا باني لاباري عمر akan cewa ya ji manzon Allah yana cewa atani lailata atin min indi rabbi azza wa jalla wani mai zuwa ya zo min daddarin nan daga ubangiji na mabuwayi madaukaki mai zuwa a wajen manzon Allah wane ne jibril kenan ko qala yace wa huwa bil aqiq a lokacin manzon Allah yana a aqiq sunan wuri ne wa qala yace salli fi hadha al wadi al mubarak ka yi sallah a wannan kwarin mai albarka na aqiq wa qala umratun fi hajja kuma sai yace mini ka dau niyan umara a cikin haji haji zaka yi tare da niyan me tare da niyan umara a ciki qala abu daud رواه الوليد بن مسلم وعمر بن عبد الواحد في هذا الحديث عن الأوزاعي وقل عمرة في حجة كتي يا الله نا دوني عمرة أتكين حجي قال أبو داود وكذا رواه علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث وقال وقل عمرة في حجة حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز حدثني الربيع بن سبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun yi ta tare da ma'aikin Allah hatta idza kana bi usfana har sai da yake a usfan qala lahu suraqa ibn malik al-mudliji sai suraqa yace ma manzon Allah ya rasulullah iqdi lana qada'a qaumin ka'annama wulidu al-yawma iqdi lana ay bayyin lana shine iqdi lana kai muna bayani irin bayanin mutanen da kamar yau ne aka aihe su ana gan da ke ku ma'ana ka yi muna bayanin yadda ake hajji da umara kawar mutanen da yanzu ne suka shiga musulunci ba san komai akan wannan ba faƙwale sai ce inna allah ta'ala kada adkhala alaikum fi hajjikum hadha umratan lalle allah maɗaukakin sarki ya shigar muku a cikin wannan hajjin naku umara a cikin hajji kuna iya ku yi umara fa idza qadimtum dan haka idan kuka zo faman tasawwafa bil baiti wa baina safa wal marwa duk wanda ya dawafi da kai kawo tsakanin safa da marwa faqad halla to sai ya walwale ihrami ya kare umara illa man kana ma'ahu hadiyun sai wanda yazo da hadaya shi ba zai walwale ihrami ba har sai yayi haji ya yanka hadayarsa haddathana abdul wahhab ibn najda حدثنا شعيب بن إسحاق عن ابن جريج وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج أخبرني الحسن ابن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة نارجي ما منظر ألا قاشي بمشقص دا سيزو بياكي تمشي دا هوسا المكشي أنا قال نجوكم to kaje ismuhu dalla ala sifatihi almakashi makashin maza ko to kenan na rage ma manzo Allah gashi da almakashi qala ibn khallad inna muawiyah lam yadhkur akhbarahu domin an kare umara sai an rage gashi ko to shine abin da yake nihi ana حدثنا الحسن بن علي ومخلد, ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال له معاوية ياتي متى أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقة أعرابي على المروة شنبك سند cewa manzon Allah na rage masa gashi da almakashi na wani bakauye akan dutsen marwa lihajjatihi lokacin da ya hajji ana gan da kyau ko sai dai magana mafi inganci ya abku ne lokacin umara ba lokacin hajji ba domin lokacin hajji manzon Allah aski yake ba mai ba gashi gaba ɗaya yake mi yake askewa a wajen umara ne yake ragewa haddasa ibnu mu'azin shi ta yace fa innahu shazun kenan wannan riwayar ta cewa a wajen hajji ne shahadda ce حدثنا ابن معاذ أخبرنا أبي حدثنا شعيب شعبة عن مسلم القري سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بهج من ظل الله ينيا ميك دسونا عمرة صحابيكم سنينيا سنينيا حجي نعم nan yana ƙara bayani inda manzon Allah ya yi mai yake da suna ya rage gashin ne a wajen umara lokacin da ya dauniyan umara su haɓe suka dauniyan hajji haddasana abdulmalik ibn shu'aibin shu'aib ibn laifi haddasani abi an jaddi an uqailin an ibn shihabin an salim ibn abdullahi anna abdullahi ibn umara qala تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع tamatta'a nan malamai suka ce laisa ala ma'anahu ash-shar'i bal ala ma'anahu lughawi kun san kalimomi suna da al-ma'ana shar'i da kuma al-ma'ana al-lughawi kinan nan ma'ana ce ta lugha tamatta'a ai ahrama manzon Allah yayi ihrami a hajjin sa na wada'i bil umrati ila al-hajj niyya ta umara zuwa hajji fa ahda wa saka ma'ahu al-hadiya sai ya zo da hadaya ya jayo ta tare da shi min dil hulaifa daga dil hulaifa wa bada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya fara fa ahalla bil umrati thumma ahalla bil hajji wannan maganar malamai suka ce magana mafi inganci babu ta shazza ce cewa ya dau niyan umara sannan daga baya dau niyan haji domin an ce haka nan kenan an nuna miye tamattu yayi alhali kuma manzo Allah kirani yayi ba mi ba ba tamattu'i ba shi yasa a ƙarshe zaka ga wannan bayanin na'am wa tamatta'a an-nasu ma'a rasulillahi sallallahu bil umrati ila al-hajj mutane suka dauniya tare da ma'aikin Allah da umra zuwa haji fa kana minan nasi man ahda wa saqa al-hadiya daga cikin mutane akwai wanda suka zo da hadayar su wa minhum man lam yuhdi akwai wanda ba su zo da hadaya ba falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam makkah qala lin-nasi lokacin da manzon Allah ya iso makka sai ya ce ma mutane من كان منكم أهدى فإنه لا يحل له من شيء حرم منه حتى يقضي حج حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله wanda bai samu hadaya ba to yayi azumi guda uku a cikin aikin hajji da azumi guda bakwai bayan ya dawo an gane da kyau ko wannan shine kafarar wanda bai samu hadaya ba duk wanda ya shi a hajji sai yayi hadaya shine sai yayi layya ana gane da kyau ko in mutum bai samu dabban layya ba ana gane da kyau ko to akan sai shine yayi azumi guda uku a cikin aikin hajji bayan ya dawo gida sai guda nawa guda bakwai shine ishara a waccan wa atimul hajj wal umrata lillah har zuwa inda Allah mai sarki ke cewa faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin fil hajj wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila inan wanda bai samu hadaya ba azumi uku zai yi a wajen aikin hajji in aka dawo sai guda bakwai shine kafarar hadaya da bai samu yayi ba ana gane da kyau ko kenan sun yi goma cicif wa tafa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hina qadima makkah fassalama ar-rukna awwal shay'in manzon Allah yayi tawafi lokacin da yazo a makka ya sumbaci hajarul aswad farkon abin da yayi thumma khabba thalathata ashwatin sannan sai yayi sauri sauri shudi guda uku kewaya guda uku na Ka'aba min at-tab'i daga kewaya guda bakwai wa masha arba'ata atwafin sai yayi tahiya shudi guda hudu thumma raka'a hina qada tawafahu bil baiti sai yayi ruku'i lokacin da ya kare tawafin sa a wajen Ka'aba inda al-maqami a wajen maqamu Ibrahim raka'atayn raka'a guda biyu thumma sallama fansarafa sai ya sallame ya tahi fa ata safa fa tafa bis safa wal marwa sai ya zo safa ya yi kai kawo tsakanin safa da marwa saba'ata ashwatin shuɗi guda bakwai sun malam yuhlil min shay'in haruma minhu sannan bayan wannan bai halatta ba a gare sa duk abin da ya haramta a gare sa dalilin ihrami hatta qada hajjahu ma'ana dai bai walwale ihramin sa ba har sai da ya kare hajjin sa wa nahara hadiyahu yawman nahri ya soke taguwar sa ranar layya wa afada fatafa bi fatafa bil baiti wa afada sannan ya huto daga daga jihar shaitan ana gani da kyau ko ya zo ya yi tawafi wanda ake ma tawaful ifada shine tawafi na tsakiya da ake a cikin aikin hajji sun mahalla min kulli shay'in haruma minhu bayan yayi wannan tawafin na tsakiya sai duk abin da ya haramta a gare sa ya halatta a gare sa wa fa'ala an-nasu mithla ma fa'ala mutane suka yi irin abin da manzon Allah ya aikata sallallahu alaihi wa sallam mun ce salati zamu yi tayi ko kenan mun ce sallallahu alaihi wa sallam kuma ku maimaita fa fa'ala rasulullahi صلى الله عليه وسلم إن شئت غفران الذنوب جميعا أو شئت أن تكفى أذى وهموما فاعمل بقول الله في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أي بس أنفسر أبوكو اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم سيما الله وفعل الناس مثل ما فعل sai mutane suka yi irin abin da manzon Allah ya yi man ahda wa saqal hadiya minan nas daga cikin wanda suka zo da hadaya suka yi irin yanda manzon Allah ya yi haddathana al-qanabi an malik an nafi'in an abdullah ibn umara an hafsata zawj an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annaha qalat ya rasulullah hafsa tace ya ma'aikin Allah ma sha'nun nasi yani al'amarin mutane qad hallu walam tuhlil anta min umratika bayan sun yi umara sun walwale ihramin sun sa kayan su na yau da kullum kai kuma na ga baka walwale ihramin ka ba bayan kayi umara fa qala sai ce inni labbattu ra'si ni ai har na riga na cure kaina mun yi bayanin ko talbidur ra's ko cure kai mun yi bayanin wannan dai abin da yasa ake yin shi wa qallattu hadiyi kuma na ɗame hadayata fala uhillu hatta an haral hadiya don haka ba zan warware ihrami ba sai na soke taguwan naina a takaice wannan babin abin da yake nunawa in dai har kaje da hadayanka ka sha ragonka kaje da shi daga nijar har zuwa makka tana yiwa ma a yanzu? a? a in kana damun gindi ta iya yiwa ko? in kana damun gindi ta iya yiwa misali irin su dan tata suna iya su yi haka ko ba haka ba irin su dan tata irin su dan gwati suna iya su yi haka amma kai kai da ko ko kai kanka ma kudin jirgin naka ma kai kanka da kinda wani hauli aka samu su balantana na na rago kenan in kana da hali kai wannan sunnar ka sai raguna tun daga nan Niger a sa maka su cikin jirgi ana gani da kyau ko ka je ka yi hajji da su to kai in ka je daga lokacin da ka shiga za ka zamna da ihraminka har sai ka yi mi har sai ka aikin hajji amma idan baka je da ragunanka ba daga ka je maka aka yi umara shi kenan sai ka walwale ihrami ka shiga sha'aninka ana gani da kyau ko sai ana gobe arafa sai ka sa sabon mi sai ka sa sabon ihrami ka dauniyan hajji shi kenan wannan shi ake ce ma tamattu'i shi kuma wancan wanda yake da raguna shi abinda zai shi ake ce ma mi qiran ana gane da kyau ko wallahu ta'ala a'lam malan yace babu rajulu yuhillu bil hajji thumma yaj'aluha umratan babin bayani akan mutunan da zai yi niyan hajji hajji ya dau niyan hajji sannan daga baya kuma sai ya mai da niyan ta koma ta umara kawai sai ya umara ya walwali ihrami ma'ana har wannan ya halatta حدثنا هناد يعني ابن السري عن ابن أبي زائدة أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليم بن الأسود أن أبانا أن أبا ذر كان يقول في من حج أبو ذر يا كسنشينا شوى game da wanda ya dau niyan hajji thumma fasakha bi umratin sannan sai sake niyan hajjin yayi niyan umara yace lam yakun zalika illa lirrakbi alladhina kanu ma'a rasul sallam yace ba a yin haka domin wanda aka halatta masu yi wannan su ne wanda suka kasance tare da ma'aikin Allah a shekarar da yayi hajjin bankwana kenan me yake nuhi daga wannan lokacin su kadai hukuncin ya shafa malam yace sahihun mawqufun shadhun hadisi ne sahihi magana ce kuma ta Abu Zar sai dai Abu Zar magana tasa wannan fatawar tasa ta saba ma ana gane da kyau ko sauran magunna na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna muna laita kullu khilafin ja'a mu'tabira illa khilafan lahu hazzun minan nazari ba duk mutumin da ya saba ba ne za a cewa za a yi aiki da sabaninsa sai dai wanda ya saba ta hanyar kuma dalili ana gane da kyau ko ma'ana kun ga abuzar ra'ayinsa ya saba ma sauran sahabbai to wannan ra'ayin ba za a aiki da shi ba domin ya saba ma asalin abinda yake shine mafi yawan sahabbai suke akai kuma shine magana mafi inganci ma'ana shi abuzar yana ganin in ka dauniyan hajji to dole in ka je za ka yi hajjin nan ba za ka ce ba a zan walwale niyyar hajji in yi umara sai in walwale sai daga bayan dauniyan hajji domin akwai wanda suke zuwa hajji da wuri ana gane da kyau ko misali akwai wanda suke zuwa sauran sati bi hajji idan suka zo a madina suka dau niyyar hajji suka shiga a makka ana gane da kyau ko yanzu suna da zaɓi biyu in ma su ci gaba da niyyansu sai su zamana a cikin ihramin su sai sun yi hajji ko kuma in suka yi umara su walwale ihramin sai mi sai lokacin gobe arafa su dauniyan mi su dauniyan hajji to shi abu zai yana ganin da ka dauniya guda daga madina to in ka shigo shi kenan zaka dawoma da mi da ihraminka to wannan shine fatawar da take ba bata inganta ba kenan ba aiki da ita kana da daman kayan niyan hajji in ka zo ka ga da sauran kwanaki sai ka ce kai bari in yi umara sai in walwale ihrami na fasa niyan hajji sai gobe arafa sannan in dau niyya حدثنا النفيلي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد أخبرني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال ابن الحارث عن أبيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا shin mutum ya sake niyya ta hajji ya ɗau niyan umara wannan namu ne mu kaɗai da ka umurta bana mu yi ko kuma haddana mutanen da za su zo bayan mu ƙala sai ya ce ballakum khasa ana ku ne ku kaɗai wannan hadisin bai mi ba bai inganta ba za'ifin hadisi ne ana gane da kyau ko al'asul fi tashri'i ta'mim kuma suke cewa kullu hukmin sabata fi haqqi wahidin min al'umma فيثبت في حق جميع الأمة تبعا إلا بدل الاختصاص أنا قانا لكيوكو إن من ظن الله يا بعد فتوى قوسو yayi hukunci ga wasu to wannan hukuncin ba su kada ya shafa ba ya shahi duk wanda za su zo a mi a bayansu sai dalilin da nuna cewa a wannan nasu ne su kada ban da sauran al'umma wannan shine kenan ka'ida babu rajuli yahujju an ghairihi babi mai bayani akan mutunan da zai yi ma wani hajji ma'ana har ya halatta mutum ya yi ma wani hajji ana gane da kyau ko misali ka je ka yi ma ma'aikinka hajji ko wani dan uwanka ya halatta حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم manzo Allah ya kasance yana goye da alfadul bin Abbas akan dokinsa ko raƙuminsa faja'atuhu imra'atun min khas'am sai wata mata ta zo masa daga cikin kabilar khas'am tastaftihi tana neman fatawarsa tana tambayarsa فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه sai fadulu ya rika kallon matar ita ma tana kallonsa fadul dama ya shahara a cikin sahabbai mutum ne mai kyawu to aka yi daidai kuma gamau ta gamu da gamau ita ma matar aka ce mai kyawu ce ana gani da kyau ko ko da aka yi ido ido hudu shikenan sai ake ta kallon juna ana gane da kyau ko kuma saurayi ne ita ma budurwa kenan wuta da da kalanzir sun hadu ko wuta da isanci to barin su za a yi su su gamu fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-fadli ila shiqq al-akhar sai al-fadl ya rika sai manzon Allah ya rika juya fuskar al-fadl ila shiqq al-akhar zuwa ga bangare na daban yana haka mm masha Allah sai manzon Allah ya masa haka ala gane da kyau ko wannan shine kenan wannan shine man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi to kaga haka aka yi so in baka iya biyadihi ba to ce masa wani kaji tsoron Allah kana kallon matan mutane ana gane da kyau ko wannan dai me yake nuna muna manzo Allah yana kokarin ganin ya koyar da mu runtsemi runtsi ida qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dalika aska lahum kace ma mumune su rintse ganin su rintse gani yana daga cikin abin da yake babbar ni'ima da in Allah ya maka ita kuma ɗan magana suka ce man ghadda basarahu anara Allahu basirata duk wanda ya rika rintse ganin shi daga kallon haramun to Allah zai azurta sa da hikima duk mai yawan kalle kallon haramun to hikimarsa disashewa take yi ana gane da kyau ko in Allah ya maka hikima to ka kula da wannan hikimar ta hanyar hana hana hana idanuwan ka kallon mi kallon mi kallon haramu kenan uwa masu girma mu ji tsoron Allah mu rutse ganin mu umunni ne na Allah kuma umunni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa wani daga cikin masu hikima yake cewa laysa shuja'u alladhi yahmi matiyatahu yawma an-nizali wa narul harbi yashta'ilu لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصره عن الحرام فذاك الفارس البطل yace ba shi bane jarumi wanda a wajen yaƙi zai iya bada mamaki jarumi shine wanda haram za ta gitto masa yami ya kauda idanu yana kallon facebook sai aka nuna wata wani foto na wata wata mace tsirara kawai sai yami sai ya wuce da gaugawa yana zamana akan hanya sai wata ta biyo kamar akuya ana ganin da kyau ko kawai sai ya kawar da huskarsa wannan ba karamin me yake da suna jihadi bane kuma ba karamin alkhairi mutum yake ma kansa ba Allah ka ba mu ikon rintse ganin mu to kun ga manzon Allah sahabi ne fa yake kokarin kawar da idanun shi daga kallon mi mace wanda su suka yi kowa takawa to ina ga kai na yanzu sa kayan ka mota kenan fa nahnu min babi aula min an naghudda absarana نسأل الله أن يعيننا على غض البصر فقالت يا رسول الله سيدتي يا مائكين الله إن فريضة الحج على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا فريلر أيكين حجي akan bayun Allah farillan aikin hajji da Allah ya dora ma bayunsa ta isko ma'aifina a matsayin tsoho lattizo la yastati'u an yathbuta 'ala ar-rahila baya iya tabbatu akan taguwa wadda za ta iya balaguro da shi afa ahujju anhu zan iya in yi masa haji qala na'am sai manzo Allah yace eh wa zalika fi hajjatil wada'i wannan ya faru a hajjin bankwana haddathana hafs ibn umara ومسلم بن إبراهيم بمعناه قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين قال حفص في حديثه رجل من بني عامر أنه قال يا رسول الله يا مأيكين الله إن أبي شيخ كبير مأي فينا صوهوني لتيزو معنى مأي فينا لتيزوني كبير صوهو معنى يا صوهو سوسي لا يستطيع الحج ولا العمرة بايا إيا بلاغرون حجي دا أمرا ولا الزعن معا كما بايا ما إيا هوا أبو هوا ana gane da kyau ko kenan baya iya kowane irin balaguro shine azzan shine arrukub baya iya ma hawan abun hawa qala yace uhjuj an abika wa'tamir sai manzo Allah yace masa kaje kai mama aifinka haji kuma kai masa umara حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني وهناد بن السري المعنى واحد قال إسحاق حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول manzo Allah ya ji wani mutum yana cewa labbaika an shubruma ya Allah na zo da niyan hajji domin shubruma qala man shubruma sai manzo Allah ya ce masa waye shubruma qala ya ce akhulli aw qaribul li wani dan uwana ne ko kuma wani makusanci na ne qala ya ce hajjta an nafsik to kayi ma kanka hajji qala la ya ce a'a qala ya ce hujja an nafsika ka je kai ma kanka hajji sun mahujja an shuburma sannan a wata shekarar sai ka zo ka yi da sunan shuburma ibada kala biyu ne akwai ibadatun takbalun niyaba wa ibadatun la takbalun niyaba ibadar da wani yana iya yi ma wani da ibadar da wani bai iya yi ma wani ita ce ake ce ma wa allaisa lil insani illa ma sa'a likulli qa'idatin mustasniyat ina wannan ayar akwai inda ba ta shiga akwai ibadar da wani yana iya ma wani akwai ibadar da wani baya iya yi ma wani misalin ibadar da wani yana iya yi ma wani shine aikin haji wani yana iya yi ma wani aikin haji misalin ibadar da wani yana iya yi ma wani misalin sadaka ka ɗauki kuɗi ka bara ka ce ya Allah kai kai akai lada ta je wajen wani misalin ibadar da wani yana iya yi ma wani ko ba wani misali ha ha azumi a yawwa ramkon na farilla ko kuma na na, na alwashi eh shi wannan ana iya yi ma wani amma na nafila ba a iya ma ma wani ana gane da kyau ko to ko ba mu wani misali kuma ha layya jazakumullahu khairan ga babinta layya wani na iya ma wani jiye jiyan nan kuwan dan uwa ya kira ni ma'aifinsu ya rasu ya bar yar tumkiya wata uku da rasuwarsa har suna iya su yanke wannan tumkiyar su yi mishi layya ku ba ni amsa eh a a ala ga da kyau ko tumkiyar da ya bari shin da ya soyo ta da niyan da niyan layya ne ya soyo ta eh a'a kawai dai ya saba kiwo na ya so ya tumkiye shi to a'a sai magada gaba ɗaya sun yarda dan yanzu ta zama ta gado ba ta shi bace ana gane da kyau ko to kun gani ba da amsa ba kai tsaye bane sai wanda shi ake cewa al-istifsalu fil fatwa neman ƙarin bayani a wajen fatawa sai da nayi mishi wannan tabbai sannan na bashi amsa wannan shine kenan to kenan layya ana iya ma wani to da misalin ibadar da wani baya iya ma wani ita ce sallah baka zuwa kai raka'a biyu kace Allah wannan raka'a bin da nayi ladarta akai wajen wani a ba ta shiga anan misalin karatun qur'ani baka zuwa ka karanta qur'ani kace Allah ya kai lada wajen wani a wa allaysa lil insani illa ma sa'a ko ka tara mutane ka ba su kuɗi garzaye ana ganda kyau ko alarammomi ka tara su to a zo amma baba na sabka wannan bid'a ce ana gane da kyau ko a kare sabka ya biya har ma a yanka ka ce ka yi wannan sabkan ne don ma'aikinka a'a wannan karatun qur'ani ibada ce wadda wani baya iya ma wani sai dai ya halatta ka yi karatun qur'ani sai ka ce ya Allah don wannan karatun qur'anin da na yi Allah ka gafarta ma ma'aikina wannan shi ake ce ma at-tawassulu ana gane da kyau ko wannan al'amarin na ƙur'ani wani yana iya karanta ma wani wallahi ba a jima ba akwai ne babban malami da na sani shi fatawar da ya bada ni ina ganin kaman tambayar bai tsaya ya tambaya ba me ake nihi kawai aka ce masa wai mutum ya halatta ya tara malumai a sabke ma ma'aikinsa ƙur'ani da ya rasu sai ce ya halatta ana gane da ke kuma kawai aka wuce babu wani dogon bayani kun ga irin wannan akwai kuskure a ciki mai abin da yake mukarrar a wajen malamai magabata shine karatun qur'ani wani baya wani baya iya yi ma wani amma da ya ce sai dai in ayi karatun qur'anin sai ya ce ayi mishi addu'a da wannan ayi ayi ayi tawassuli da wannan karatun Qur'ani da ke Allah ya mi Allah ya gafarta ma mahaifinsa ana gane da kyau ko domin da a ce yin haka ya halatta ka tara mutane su karanta Qur'ani ka ce Allah ya kai lada wajen ma'aikinka da a ce yin haka ya halatta da wanda za su fara yi su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a taba jin sahabbai sun yi ba tabi'u tabi'ina duka ba a taba jin magabata ba a taba jin wannan ba wannan bidoyi ne da aka sani ko mu a nan kasar Hausa ne aka san su a wajen Laraba babu wannan ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam cikin aikin hajji muke jama'a kar ku shigo muna wajen yawwa aikin hajji wannan hadisi na biyu me ya nuna sharadin kama wani sai in ka yi makanka ana gane da kyau shine sharadi ka taba yi sannan wata shekara ka komo ka yi amma umara ita kana iya kai a lokaci guda ka yi makanka umara yanzu sai ka yi guda goma ga mutane ga mutane mabambanta akwai ɗaya daga cikin uwa kira ne ce malam na maka umara nace to Allah ya saka da alkhairi ina nan ina nan ya mai na samu da umara a eh wanda ya riga ya rasu ana mishi da ma wanda yake raye amma bai iya zuwa ba in mutun ya iya zuwa fa ba wani wani je masa a shi zai sai yayi da kanshi umara ce ko da mutun yana raye kana iya kai mishi ana gane da kyau ko ko da yana raye kuma yana iya tahiya kana iya kai mishi amma shi hajji da yake shi farilla ne shi baka iya kama mutum sai in bai iya tahiya ana gani da kyau kun baka iya kama wani sai in kai ma kayi wannan mutane har yanzu ba san shi ba wallahi zan ce nan nake muku wagga shekarar akwai wata ɗaya daga cikin 'yan uwa cikin danginmu ne to ni daga baya ne na ji labari bayan hatta ta yi nake tambaya ta ake ce mina ai hatta ta yi haji sai tsohuwa take ce mina ai ta ta yi ta yo ma yabi haji cewa da ma'aihiyarta ma'aihiyarta yayar mu ce na ji kaga ta ta yi ta yo ma yabi haji tun da ni na san yabin suka ce a'a ta ce dai bana yabi za ta ma haji na ce yabin da kawahunta me yake da suna lahiya lau kuma a ce an ta yi mata haji da na bincika wai ashe bata san da ana haka bata san ba a yin haka nan ba kuma hatta je ina hatta je ina saudiya sai dai ta yi kanta ba dai ta yi yabi ba sai dai ta yi yabi umara ana gane da kyau ko to wannan shine kenan kenan in mutum na iya tahiya ka biya mishi ana gane da kyau ko amma kawai kai ka je ka sha dadin ka shikenan daga nan ka ce ka mishi aikin hajji shi kuma yana iya tahiya Allah ya sauke na'am wai a biya ma mutum aikin hajji ce a shi yanzu ba hajji yake da bukata ba me yake da bukata kudi yake da bukata a'a wannan baya da izinin wannan ana gane da ke ku baya da izinin wannan tunda ai kudin ba nashi bane ko kudin ba nashi bane in an biya maka aikin hajji kuma kana iya tahiya ka tabbata da kuma kana da guzurin tahiya ba za a juyi wannan kudin ba a ce me ka ce a kai sai dai ka sa kudin kasuwanci a'a ana gane da kyau ku idan mi a idan mutum baya da guzuri wannan misali mutum ya biya maka kudin haji a ana bin ka bashi to ai shi ya san da bashi ya biya maka kudin haji ko ana gane da kyau ko ai bashi inda baka biya shi in kana da laihi ne in baka biya shi ba kana da iko sai kun baka da kudin biyan bashi yanzu kaman kai ne ka samu kudi ana biyar ka bashi na zuwa aikin haji to nan ne za a cewa ka biya bashin shi yahi da kami ka je haji amma in wani ne biya maka a'a anan ka je hajjinka don kai baka da lahi don kudin ba naka bane ko wani ne biya maka kinin baka da lahi don ka je kudin da ka je haji ana biyar kami ana biyar ka bashi wallahu ta'ala a'lam sai dai in baka da guzuri don yanzu mutum zai biya maka aikin haji alhali abinda za ka shewa in ka je in ka je saudiyan baka da shi to wannan lokacin kana aikace ya gama kudinka ko kuma ka gaya mishi gaskiya akwai baka da guzuri amma ni ina ganin wannan hatsari ne ko ka dai duk yanda zaka ka samu dan guzurin ka ka lallaba ana gane ne ke ko alhazan bare da ba su da alhazan zai da ba su da imani sai ce to ai sai in biya ma wani to kaga kai bi babu ba uwa ba riba ko yace umar ana bi ba mishi bashi to biya wa babanka bashi kuma wannan wata matsala ce dole ne sai ka biya wa babanka bashi babanka ba akwai lokacin ba dole bane ka biya mishi bashi in ba kai kaɗai bane ɗan shi ana gane da kyau ko idan ba kai kaɗai bane nauyin yake a kanka amma dai abin da yake ka biya mishi tunda umara ce ba hajji balle a ce na menene na farilla ne wallahu ta'ala a'lam mu je gaba ko ko lokaci yayi a mutane sun tsaye da mutuwa kenan nan za mu dakata an yi dan gudu daidai gwargwado gobe insha Allah akwai karatu sai dai na bayan magariba ne kawai za a yi na bayan isha'i ba za a yi shi ba ana gane da kyau ko kenan gobe insha Allah za mu ci gaba da karatu da gobe daban da gobe kuma duk sunan abi dawud za a yi da Allah don mu samu mu kare kitabul hajj inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanaka allahumma bihamdika na'am ta bismillah mai takaba mai takaba baya halatta ta je wajen aikin haji amma in ta je aikin hajjin ta yayi domin sharadi kala biyu ne akwai shartul wujub akwai shartul siha ana gane da kyau ko sharadi na ingancin haji kenan sharadi na ingancin haji sun sun cika ba matsala amma dai tana da laifi na wutar da ta yi ba dole bane ta je aikin haji idan tana cikin takaba sai ta kare wallahu ta'ala a'la سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله bayan sallar isha kenan sai mu ci gaba da karatun tafsiri نعم اه فريد بارد طيب ميلاد